idan ba ku manta ba muna magana ne akan mumtaz a fassara aya da abin da ba shi aya take nufi ba bari mu dan koma dan baya kaɗan dan paragraf ɗin wa ajab min zalika qawli ba'dihim ban sani ko kun ko wurin yawwa dan mu fi gane magana da zamu yi yace wa ajab min zalika abin da yafi komai ban mamaki cikin wannan qawli ba'dihim tafsirin da wasu suke fasarawa wa tin wai sai ce wa tin abubakar wa zaitun umar وطور سنين عثمان وهذا البلد الأمين علي kage yanzu wannan an fassara an fassara wati ne amma tsakani da Allah an fassara ayoyin da abin da suke nufi sai ce wa amsal hadhihi al-khurafat allati tatadammanu taratan tafsir al-lafzi bima la yadullu alayhi bihal fa inna hadhihi al-alfaz la tadullu ala ha'ula'i al-ashkhas bihal to misalin wannan khurafat tarkace wannan tarkace da abubuwa da ake ake faɗansu wanda ba na daidai ba a zo a fassara lafazin da ba haka yake nufi ba a kawo wasu sunannikin da ba su ake nufi ba to wa fa inna hadhihi al-alfaz wadana lafaza na suwat tini wa zaitun wa dur sinin la tadullu ala haula al-ashkhas bihal abadan ba sa nuni akan waɗannan yanzu misalin wasu ne ahlus sunna wanda suke kauna abubakar masu kauna umar masu kauna usman wai dan su mai da martani ga yan shi'a ko ba ka bane su mayar da martani ga inshiya su ma sai suka zo misali wacce ne to abubakar ne wane ne umar ne kaga dan Allah me alakar wacce ne da abubakar me alakar wa zaitun da umar ya za a ambaci abubakar da sunan attin to ibnu taymiya ya ce gaskiya ba haka bane wato ana gaya muku wannan a matsayin ku na ɗaliban ilimi ko da wata rana a karance karance a leke leke za ku je ku ci karo da wani tafsiri da yake da irin wannan ra'ayi to kar ka kuskure wata nan ka zo ka ce ai a wani kaulin ma an faɗa ma cewa wattine nan ana nufin abubakar ne dan wani yin sha iska zai iya zuwa faɗa haka to kaga wannan ya nuna cewa baka karanta ka'idodin malamin tafsiri ba kisa kafin ka yi tafsiri ka karanta me malamai suka ce waɗanne littafai ma ake so karantarwa a tafsirin saboda akwai wanda littafin tafsiri ne an buga shi da mujallada da komai da komai kuma ana sai da shi a kasuwa amma wallahi idan ka je kai mutane tafsiri shi wallahi ka tozartar da kanka ka kunyatar da kanka wulakanci kuma ka aure shi a rayuwarka har abada dan ba wanda zai ganka da kima dan daga baya za a je an kana wannan kwabara shi a can ka je ka ɗebo to karatu na sunna na alu sunna shine akwai rariya a ciki idan aka aka aka zubo aka zubo sai ka tankade ka dauki mai kyau وقوله والذين ما وشدوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ده فدن سا والذين ما وشدوا على الكفار رحماء بينهم انا magana akan sahabbai ko masu tausayi ne a tsakanin suna tsanantawa kafirai kuma masu tausayi ne tsakanin su za a gan su ruka'an sujadan suna masu ruku'i da sujada yawan sallah kenan kullu zalika na'atul lil ladina ma'ahu wannan duk sifa ne ga waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya allati yusamiha an-nuhatu khabaran ba'da khabar to wannan shine abinda malaman nahawu suke ambata su ce khabar ba da khabar labari bayan labari kaga misali an ce walladina ma'ahu ashiddau alal kuffari ruhamau ko walladina ma'ahu ko suwaye suke tare da shi to ai mun gane su ko to an ba mu labari sai aka ce ruhamau ashiddau alal kuffari dai kenan ruhamau bainahum biyu kenan tarahum ruk'an sujjadan uku kenan kaga an baka labari akan wannan abu na farkon dai shine kuma dai abu na biyu da na uku da na wannan ko ba ka bane duk abu ɗaya ne ake maimaita wal maqsudu huna abin da ake nufi annaha kullaha sifatun li mawsufin wahid shikenan kaga ashiddau al kuffar sifatun li mawsufin wahid ruhama'u bainahum sifatun li mawsufin wahid tarahum ruk'an sifatan li mawsufin wahid sujadan sifatan li mawsu'in li mawsufin wahid تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا duk sifatan li mawsufin wahid duk mutum ɗaya ne ake faɗa sifar sahabbai ne ko ba ka bane kar wani ya zo ya kuskure ya ce ashidda wal kufari ana nufin suwani ashidda rahama bainahum ana nufin suwani tarahum rukan suwani kenan sujadan kuma suwani kenan yabtaguna fadlan min min rabbihim ana nufin suwani a'a sifatun ne ne mawsufin gaba ɗaya ana nufin sahabbai ne kawai فهمتم؟ أو وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منهم مرادا به شخص واحد بحالت بقى قائدة تفسيري أتشي ويوانا آير duk waɗannan abubuwan da aka faɗa abubuwan nan guda uku hudu biyar wai a ce wai ana nufin wani ne daban wani daban kamar yadda muka faɗa wata ta zammanu taratan ja'alul labdil mutlaq al'am muktasaran al-muktasiran fi shaksin wahid wani lokacin yakan kunshi a sanya lafzul mutlaqul am lafazin da yake sakakken lafazi gamamme sakakke gamamme al-mutlaqul am sai kuma munhasiran fi shaksin wahid sai a takaice shi akan mutum guda daya kamar yaya kamar inda Allah ya ce inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ko suratul maida yanzu wannan ayar mutlaka ce am kula da ayar ba akan mutum ɗaya take nufi ba innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu nan da yace walladhina amanu Allah dai shine majibintan al'amarin ku ko innama waliyukumullahu wa rasuluhu Allah shine majibintan al'amarin ku da manzon shi والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة wannan wallazina amanu don Allah fasara wallazina amanu me za ku ce da shi ha waɗanda suka yi me to wallahi in shi'a idan suka zo kan wannan ayar sai su ce ana nufin ali ne kaga ya zaka fasara wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum wa hum raki'un kawai sai ka ce ana nufin aliyu kuma ku kabbara yaya ana nufin aliyu kuma za a ce wa hum to ibnu taymiya ana so ya nuna mana cikin gaza da malaman tafsiri suke yi na bid'a sukan ɗauki ayar da in ka lura kai ɗalibin ilimi mai karatu zaka ga ayar jam'i ce magana ne take ta wasu mutane amma idan sun zo don su tsarkake wani waliyinsu ko malaminsu sai su ce ai ayar ma akan wane take tabbas akwai abin da Allah zai zo ya yi bayani amma a ce sababin nuzul din aya din wane ne wannan daban ne amma yanzu wannan fa gaba ɗaya wai wallazi na amanu nan kurin aliyu ake nufi inda za ka ɗauke wallazi na amanu ka ɗora aliyu ya yi daidai a wajen su to shi ma nan ba daidai ba ne urida biha aliyun wadahu wa qawlu ba'dihim da wasu yadda suke cewa inna qawlahu ta'ala fadin Allah wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi wallazi ja'a bis-sidqi ku lura da wannan ayar wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi ya gaskata wai da suka zo fasar suka ce urida biha abubakar wahdahu wai ayan nan tana nufin sayyidina abubakar ne shi kadai kaga ibnu taymiya adalci ya bugi can bangaren shi'an kuma ya bugi can bangaren wanda ba yan shi'an ba duk wanda yazo ya fassara qur'ani da ra'ayinsa dole a yi masa gyara kaga ba haka bane wa qawluhu da fadin sa la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna sai suka ce wai urida biha Abubakar wahdahu wai ita ma wannan ayar la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal wai ana nufin Abubakar ne shi shi kadai malam yace wa tafsir ibn Atiyya wa amsaluhu ku lura da tafsirin ibnu atiyya akwai tafsirin ibnu atiyya in ba ka da kuɗi yana nan a cikin maktaba shamila an kana da kwamfuta da makamantansa atba ali sunnati wal jama'a su suka bi su suka fi dacewa da ahli sunna wal jama'a wa aslan min al bid'a kuma su suka fi tafsirin ibnu atiyya shi yafi kubuta daga bid'a akwai karancin bid'a yafi kubuta daga bid'a min tafsirin zamakshari in ka hada shi da tafsirin zamakshari الكشاف كينكو ولو آه ولو ذكر كلام السلف الموجود آه في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل شيء من تفسير دا أتي ديزو أنبتا مغنغنو السلف الصالح da aka same su a cikin tafsirai walau zakara alkalamu salafi almawjud fi tafasir almatur wanda aka same shi cikin littattafai tafsiri wanda aka ruwaito an um alawaci da ya ambace shi kamar yadda ya zo da kana asan wa ajmal da shi ya fi dacewa fa innahu kaseeran ma yanqulu min tafsir muhammad bin jarir at-tabari da sai ya fi kyau da sai ya fi dacewa to sai ce da yawa yana nakalto magana daga tafsir Muhammad ibn Jarir al-Tabari wa huwa min ajalli tafasir al-ma'thurati tafsirin tabari shine mafi girman tafsiri da aka ruwaito wa zamuwa qadaran kuma shine tafsirin da fi kowane kadari daraja in kana so ka san tafsirin da ya fi kowanne a duniya shine tafsirin tabari ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف sai in ya zo shi ibn atiya kenan nan fa ana dan gyara ne wa shi ibn atiya idan ya zo sai ya bar abin da ibn jarir ya nakalto daga salaf la ya hakihi bi hal sai ya hakaitowa wa yadhkuru ma yaz'umu annahu qawlul muhaqqiqin sai ya faɗi ko ya ambato abin da shi yake rayawa cewa wannan shine maganar muhaqqiqin malamai wato waɗanda suke zurfi anan abin da yake so ya ce da ku tafsirin ibn atiya yana da kyau kuma shi yafi dacewa da sunna kuma yafi nesanta da bid'a idan ka hada shi da tafsirin zamakshari na imamul kashaf ai na na kashaf na imamul zamakshari kun fahimci wannan to amma matsalarsa sai ce walau da kara kalamar salaf da ma a ce shi wannan malamin matsalarsa yanzu ya bayanin matsalarsa ne in ya zo matsalarsa shine zai nakalto maganganun malamai magabatansa a tafsiri mai kun ya nakalto shi kamar yadda suka nakalto kai ya rage wani abu shi illar ibn atiya kenan idan ya zo nakaltowa sai i nakalto sai i rage wani abu ka fahimci wannan kamar misali in ya zo nakalta daga tafsirin ibn jarir tabari mai kun ya nakalto maganganun da tabari ya ruwaito daga salafus salih na abin da shafi aqida da komai da komai idan ya zo sai ya nakalci wani bangare sai ya bar sauran maganganun ba zai nakalto su ba kuma wanda suna da amfani a wannan wurin sai je dauko maganar da ake cewa wai ai qalil muhaqqiqun malaman tafsiri masu tahqiqi sun faɗa wanda ba a ma ambace su su suwaye ba to kaga wannan kamar ibnu taymiya yana cin gyaran ibnu atiya ne kai yanzu a matsayin dalibi mai karatu kenan ya kamata ka gane dukkan nakali da ka karanta a cikin tafsirin ibnu atiya ya nakalto daga wani to ya kamata ka koma cikin wancan littafin da ya nakalto kaga ya kawo shi gaba daya ko bai kawo shi gaba daya ba yanzu Allah malama zai iya fahimta wannan ba wanda yake karatu ba ai kurin diba za ka yi kurin ka je ka ce ai ibnu atiya ya ce kaza gaskiya ibnu taymiya malami ne wato yana nuna cewa yayi karatu eh to ya nuna ya karance tafsiran fa kenan karatu suke na cin kaca mala iyaka ta Allahu akbar to wannan din wa yazkuru ma yazumu annahu qawlul muhaqqiqin sai rinka ambato abin da yake rayawa cewa wai shine maganar muhaqqiqun kuma abin da yake nimi inna ma ya'ani bihim ta'ifatun min ahli kalam yana nufin malaman ahli kalam ne kaga ya hada dusa da kasa kenan bai ba الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم المحققون din shi ibn atiya yake nufi su ne ahlul kalam wanda suka tabbatar da aqida su shine usulahum tushen addinin su sun tabbatar da shine ta daidai da hanyar da mu'tazil zilawa suka tabbatar da tushen addinin su to me bambanci wa in kana aqrabu ila sunnati min al mu'tazila ko da yake dai ya fi dai kusa da sunna inda zaka hada shi da mu'tazilawa shi wannan ya fi kusa da sunna din lakin yanbaghi an yu'ta kulli dhi haqqin haqqahu kaji ko ibn taymiya yana dake yace yana dake kowane mai yake ba shi hakkin sa yace wa yu'rafu anna hadha min jumlati tafsiri ala al-madhhab kuma ya kamata a sani cewa wannan yana cikin wato jumlar tafsiri akan mazhabi mutum yayi tafsiri akan mazhabinsa kamar yaya yana da maili yana dan karkata ga malaman ilmul kalam to idan ya zo kenan a tafsirin nasa dole sai ya dan tsakuro ra'ayinsa ya dan zuba maka kar ka rudu da maganar ibnu jarir dabari da ya kawo yayi wa kwalliya to kenan yana ɗebo na yan ahlul kalam ma ɗebo to wannan wannan shi ke nuna mana ɗalibin ilimi ɗalibin ilimi gaskiya wato akwai haɗari kwarai da gaske je zauna gindin dan bid'a yana karatu a wajensa Allahumma illa cikin zuru ta yadda ba yadda zaka yi baka da aminci ga malam bid'a zai zo ya ta loda maka bid'a wallahi baka farga ba dan wata bid'a ai baka santa ba wani abun zai kama shi a karance zai kama a littafi ya ce ma kaza kaza kuma ka dauka ka dora tunda malamin ka ne to shine dole karatu a hannun dan bid'a sai ana taka tsantsan musamman irin wannan zamani ga malamai na sunna suna nan da yawa amma kaga mutum ya tsallaka ya je gurin dan bid'a yana daukan ilimi a wurin to kuma karatun dan bid'a baya albarka galiban ba albarka za ga duk harkokin da'awa da yada addini walla babu su a ciki kuma ku tsaya ku nutsu sosai sam dan bid'a da wahala kuma ko yana yin abun za ga bai da albarka kurin da yana yi saboda bai dora mutane akan abin da annabi ya ce ayi ba da zai daure ya dora mutane akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce ayi to da ya hutar da kanshi to shi yasa gaskiya sai mun yi takatsantsan kuma karanta littafai ma yana da kyau mu yi takatsantsan akai dan kar mutum ya je ya ɗebo wata bid'ar ya zo ya yafa mutane bai sani ba kuma yanzu kaga mutane cewa suka ai malami ne ya ce kaza haka mutane suke faɗa ai malam ya ce kaza malam ya ce kaza malam ya ce kaza malam ya ce kaza kuma tukila malam a cikin littafin yan bida ya debo ilimi ne ma ga ɗalibin ilimi ma ka gane wannan littafin na malamin sunna ne wannan littafin na malamin bid'a ne sannan kaga ko littafi ne zaka sai shi ya kamata ka duba malamin ka san waye dan ba mamaki ka je yan bid'a ma suna da littafan da suke rubuta to akwai malaman da suna yin tafsiri suna ɗora mutane akan mazhabar su فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول صحابي التابعين سنة دا ونزن شيء تفسيري نا آية سنة دا ونرأي وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لمج... ل... لأجل مذهب اعتقدوه كما سي أكا سامو سمتاني سي سكا فسر آية دن da wani zancen daban ba na sahabbai ba ba na tabi'ai ba sai suka fassara ayar a li'ajalin mazhabi ne a taqaduhu saboda wata mazhaba da suke da kuduri suna da wata aqida ta sai suka fassara qur'anin ya dace da mazhabar su kuma wa zalika al mazhab laysa min madhahibi sahabati wa tabi'in lahum bi sani kuma aka gane wannan mazhabar ba mazhabar sahabbai bane da tabi'ai da wanda suka bi su kyautatawa ila yawmiddin to kaga wannan yace saru musharikina li mu'tazila wa ghairihim min ahli al bid'ah fi mithl hada to kaga wannan kenan ba su da bambanci da mutazilawa da suke zuwa su fassara wa mutane alkur'ani da aƙida irin na mutazilanci kai ma sai ka zo kana fassara wa mutane qur'ani dan ya dace da aƙida ka da ra'ayinka kenan baka da bambanci da mutazilawa waɗanda su ma suka ainihin fassara alkur'ani da bidiyoyinsu da haka yana da kyau mutane su gane wannan mafil jumla a dunkule dai man adala an madhhabi sahabati wa tabi'ina duk wanda ya kaucewa mazhabi na sahabbai da tabi'ai wa tafsirin da tafsirin su ila ma yukhalifu dalika yazo ya dauki abin da zai saba musu ya saba sahabbai da tabi'ai waɗannan mutanen ba da ake faɗa sahabbai tabi'ai su ne ake samu addini na gaskiya tatacce a wajen su kar wani ya je ɗebo wani addini wanda ba nasu ba to duk wanda ya kauce musu a tafsiri kana mukhti'an fi dalika to wallahi yayi kuskure bal mubtadi'an ibn taymiya ce bari ma dan bid'a ne wa in kana mushahidan maghfuran lahu khata'uhu ko da ko yayi ijtihadi kokari yayi wajen neman gaskiya ne amma ya loda mutane akan harkar bid'a da ra'ayukan yan bid'a an yadda yayi kokari ba da gangan yayi ba an yafe mai kuskuren sa amma na baya bai halatta su bi shi ba ko ko ba gane ba yawwa al maqsud abinda dai ake nufi bayanin turuqil ilmi wa adillatu a yi wa mutane bayani hanyoyi na ilimi da dalilai hanyoyin ilimin shine ku bi hanyoyin sabbai da tabi'ai dalilan shine ku bi alqur'ani da hadisi wa turuqi sawab kuma a yi mutane bayani hanya ta daidai wa nahnu na'lamu anna alqur'ana qara'ahu sahaba wa tabi'una wa tabi'in ibnu taymiya ce mu mun san cewa wannan alqur'ani da muke karanta sahabbai da tabi'ai sun karanta da wanda suka biyo su baya bas karanta ba sun karanta wa annahum kanu a'lamu bi tafsirihi wa ma'anihi kuma da sahabbai da tabi'ai din nan da tabi'at tabi'ina su suka fi kowa sanin tafsirin alqur'ani da ma'anonin alqur'ani kama annahum a'lamu bil haqqi alladhi ba'atha Allah bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kowa ya yadda su suka fi kowa sanin gaskiya Allah wanda Allah ya turo manzansa da ita faman khalafa qawlahum wa fassara alqur'ana bi khilafi tafsirihim duk wanda ya saba wa zancen sahabbai kuma yazo ya fassara alqur'ani da sabanin abin da sahabbai suka fassara faqad akhta'a fi dalili wal madluli jami'an to yayi kuskure wajen kafa dalili da abin da dalilin yake nufi gaba daya dan tayi mai yake waga an race mutane sahabbai kurun da tabi'ai za a yi wannan shine gaskiya to malam ya za a dan shi'a ya zo fassara alqur'ani ya fassara ma da ra'ayin sahabbai eh amma yanzu a garin nan har tafsirin yan shi'a yake sawa kullum duk sati ma ko ana sawa awanni wai shi ma a sa mutane su ji to ya za su fassara muku qur'ani da ra'ayin waɗannan me yasa kuma ahlus sunna suka ce a bi tafsiri irin na sahabbai tabi'a dan su ne suke liƙe da manzon Allah haka ne su suke rataye da manzon Allah su suka fi kowa sanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'lumun anna kullu man anna kullu man khalafa qawlahum lahu shubhatun yadhkuruha kuma ku sani cewa sanannen abu ne duk wanda ya saba wa zancen sahabbai to yana da wata shubha da yake ambata in dai kore zancen sahabbai to sai ya kawo muku shubha imma aqliya wa imma sam'iyya ko dai ta hankali ko kuma jiyo ta akai kama huwa mabsutun fi mawdi'ihi kama yadda an shimfida bayani a wurin sa da yawa wal maqsudu huna abinda dai muke nufi anan at-tanbihu ala ala masari al-ikhtilaf fi tafsir muna so mu fadakar da ku ne dangane da wato matafiya ko makomar sabani a cikin tafsiri wa anna min azami asbabihi wa abin da yake tayar da shine masar daga isara ne abin da yake tayar da sabani a cikin tafsiri wa anna min a'zami asbabihi abin da ya mafi girman sababin da yake kawo sabani a cikin tafsirin alkur'ani me yasa aka yi ta samun sabani da yawa albida albatila allati da'at ahluha bid'o'i na bata batattun bid'o'i wanda ma'abota bid'o'in suka yi ta kira ila an harraful kalima amma wadhihi suka yi ta kiran mutane suka canja wato zance daga inda yake suka canja mai ma'ana mufassaru kalam Allah wa rasulahu suka fassara maganar Allah da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi ghairi ma urida bihi ba da abin da ake nufi ba saboda duk dan bid'a in yazo ya dauko aya sai ya kokari ya fassara maka da abin da ya ta goyi bayan bid'a sa gashi nan kullum ana karanta qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un wai wannan ayar wai ita ce hujjar maulidi ka duba dan Allah me tsakanin sama da ƙasa alaka amma wannan wai ita ce abin nan shine abin da ibnu taymiya yake faɗa a ɗauko maka aya a ɗora ma ita a ce ma ita ce dalili kuma ta saba wa dalili wal madlul babu alaka kwata kwata da haka ya kamata mutane su kiyaye kama okay to shikenan wa ta'awwaluhu ala ghairi tawilihi wato suka fassara shi akan bayan da fassarar sake ba fa min usulil ilmi bidhalika tushen ilimi da wannan shine an ya alamal insan alqawl alladhi khalafuhu abin da zai taimaka ma ka gane matsalar waɗannan sabani da ake samu na waɗannan mutane wato an ya alamal insanu alqawl alladhi khalafuhu na farko ka san zancen da su yan bid'an suka saba masa idan ka san abin da suka saba masa to idan sun zo bayanin tafsirin su zaka gane zaka ji suna suka to ka san daman ra'ayin su ba daidai bane yanzu misali ka san cewa dan shi'a baya son sahabbai ka san cewa dan shi'a duk nasin da yazo yake magana akan falalar sahabbai baya so kenan idan ka zo kana karanta littafin dan shi'a ko tafsirin dan shi'a zaka duk ayoyin da suke magana akan adalatu sahaba falalar sahabbai da darajar su to zaka yana tafsirin da zai musu daban ne ina fatan kuna fahimta ka san misalin Allah ya saukar da ayoyi wajen aya goma sha a cikin suratul nur dan ya barantar da nana Aisha ko to idan ka zo karanta littafin dan shi'a tafsirin dan shi'a to sai ka mai da hankali ka ga wani irin tafsiri zai yi wa ayoyin idan ka riga ka san matsalarsa to ko da ya kauce wa hanya zaka ce a wannan ra'ayi ne kawai zaka tsallake kauce to dan Allah idan kai baka san aqida shi'an ba to kuma ka je ka ɗebo littafin shi'a kana karantawa to yaya zaka iya gane bala'in da ya dasa maka a ciki a takaice dai dole dai sai dai mun guji littafin yan shi'an kuma dole mu guji takaddunsu da yan bid'a ma umuman gaba daya yanzu misalin idan kai baka saba da mu'amala da littafan salafu salih tafsirin su ba sai ka je ka samu wani dan bid'a ya fassara wannan aya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi yayi ta kawo maka bayanai dan Allah ya za iya ka iya ganowa cewa dassa maka yi kaga zai ta kawo wasu hujjoji da bayanai da zai dora ka akan cewa wannan mutuna nufin maulidi ne alhali ba alaka to shi yasa amana sai da ya gaya mana littafan tafsiri da ya kamata mu rinka mu'amala su mu ɗaliban ilimi kuma ya gaya ma littafin da ya fi kowanne amintuwa a duniya shine littafin ibnu jarir tabari amma ɗalibin ilimi nawa ne yake da tafsirin tabari a labararin shi na'am uga kwata-kwatan tafsirin duniya gaba ɗaya tabari guda nawa ne wa yake da shi kaga akwai gyara in kana so ka samu tafsiri lafiyayye a fassara maka aya baka da haufi baka da tsoron an jefa ka cikin wata bid'a kurin je ka nemi ayar a cikin dabari kurin ka duba me ya faɗa shikenan kuma duk abin da wani malamin tafsiri zai faɗa wallahi bayan na dabari ne kullu man ja'a ba'da huwa iyalun alai duk wanda ya biyo bayan dabari wallahi sai dai ya ɗeba a ciki har sai ibnu kasir din wane mutum to amma ba a ma san shi ba ma wani ganin sa ma bai taɓa yi ba kuma da isnadi fa bari zan ka insha Allah gobe in ban manta ba zan tawo muku da zan tawo muku da da nuska irin shi yara ya kai mujalladi kusan 30 ko 20 da wani kai ai bai kai kudin babur ɗinka ba wasu rigunan da kake sama bai kai su ba a ba ana guri ba ana ɗinka shaddar dubu ashirin ko ta talatin ma ana guri ana sa agogon dubu sha biyar ana guri ana sa takalman dubu arba'in ba a yi ba kafiru min tullabul ilmi faluna hada hidimar da kai wa budurwar kama a karamar sallar ta wuce ai ka kace mata kusan dubu arba'in ko hamsin to da hakuri ka bata ka ɗauko ibn jarir ka ajiye a labararin ka da bai huma ba ba za ku gane ba ba ya dara ku yi ba bata lokaci gudu kun gane abin da ibn taymiya yake nufi an ya alamal insanu alqawl alladhi khalafuhu wa annahu alhaq ka san zancen da su yan bid'a suka saba masa cewa shine gaskiya da haka abin da za su dora ka akai shine ƙarya wa an ya'rifa anna tafsir as-salafi yukhalifu tafsirahum abu na biyu ka san cewa fa tafsirin salaf ya saba tafsirin waɗannan yan bid'a wa an ya'rifa anna tafsirahum muhdathun mubtada'un ko mutum ya san cewa tafsirin yan bid'a nan kirkirarre ne sabo ne na bid'a ne ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم كما يستني تانيوني ما سو بياني دلا دلا شيني المفصلة فساد تفسيرهم كسنشي ولا لا تتشيني تفسير سو بما نص بما نصبه الله آه من الأدلة على بيان الحق سبب الله يا كفى dalilai dalla-dalla da za su yi bayanin gaskiya su ka sun kauce wannan gaskiya wa kadhalika waqa min alladhina sannafu fi sharh alhadith to wannan fa ba ma harkar tafsiri ba hatta waɗanda suka yi rubutu alladhina sannafu suka yi tasnifi suka yi rubutu a sharhin hadisi wa tafsirihi da tafsirin hadisi ai akwai bayanan hadisai da littafan da suke sharhin hadisai to akwai malaman da sun samu kurakurai akan hadisai kamar yadda aka samu kurakurai akan fassara ayoyi to haka hadisan ma akwai waɗanda suka yi tabargaza da barna wajen fassara maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan minal mutaakhirin cikin malaman ƙarshen zamani min jinsi ma waka fi ma sannafuhu yanzu akwai wani babban malami da ana ce da shi gumari gumari malamin hadisi ne albani kansa ya sallama masa ya yarda cewa malamin hadisi ne kuma da yawa wani abin in ya faɗa dole ka haƙura a kan shi imamul gumari ba akan hadisi amma dan bid'a ne na ta mutu eh ka rike sunan gumari ba sau da yawa zaka ji albani yana maganar shi yana masa raga-raga amma fa makaranci ne to irin waɗannan masu zurfin ilimi da hasu albani sun yadda suna da nauyin ilimi ta kuskure ka je kasuwar kurmi a ɗaya ɗaya littafan ka wata rana ka je ka sayo littafin gumari kai kana baka ma san waye gumarin ba ka je ka ɗebe shi kurum ka sha ka kama yawan mutane nasiha ashe ya dasa maka bidiyoyi a ciki baka sani ba wallahi ilimin sanin littafai ma ilimi ne mai zaman kanshi dole ku san wannan to a cikin hadisi ma akwai min jinsi ma waqa fi ma sannafuhu min sharhi alqur'ani wa tafsirihi iri ɗaya ne jinsi ɗaya irin abin da aka yi na alqur'ani haka kuma suka yi a cikin tafsirin hadisi ma wa amma alladhina yaqta'una fi dalili la fi madlul to wannan zai zo magana karshe kenan akwai waɗanda kuma masu tafsirin suna yin kuskure wajen kafa dalili fi dalil ayar da za su kafa ta zama dalili la fil madluli ba wai abin da ayar take nufi ba a su wannan khata'un fi dalil la fil madlul wajen buga dalilin ne amma ba wai abin da ayar take nufi ba fa mislu kasirun min sufiya kamar sufaye wal wa'ad wal fuqaha da malamai masu wa'azi kun san su can salaf akwai malaman wa'az akwai malaman da yan wa'azi ne kawai su ba ilimi bane su amma akwai wa'azi yanzu zai zo ba aya ba hadisi sai sa ka kuka in yayi ta kawo ma bayanai yayi ta abana ka gane amma matsala ta ilimi bai zai iya maka taƙi to irin waɗannan malamai yan wa'azi din nan akwai mu wai muna da masu hawa turmi ko ba ka bane da qussas yan kissa wal fuqaha da wasu fuqaha da ba su hada da hadisi ba wa ghairihim yufassiruna alqur'ana bi ma'anin sahiha su waɗannan sufaye da masu wa'azi da yan fiqihu da wasu suna fassara alkurani da ma'anoni ingantattu lakin alquran la yadullu alaiha sun fassara qur'ani da ma'ana ingantacciya amma ba haka aya take nufi ba fassarar da suka yi wa alqur'anin daidai ne amma abin da suka ce haka qur'ani yake nuni akai ba daidai ba ne kun fahimci wannan yake cewa lakin alquran la yadullu alaiha to ya ce ga misali mislu kasirin mimma zakarahu abu abdurrahman sulami kamar yanzu tafsirin abu abdurrahman sulami da yawa ya faɗa a cikin haƙa'iƙun tafsir littafinsa ne haƙa'iƙun tafsir in ka gan shi ka san nawaye ko yawa wa in kana fi ma zakaruhu ma huwa ma'anin batila duk da cewa shi din ma a cikin abin da suka ambata akwai ambata akwai ma'anoni wanda suke na kuskure ne فإن ذلك لا فإن ذلك يدخل في القسم الأول زي شيء cikin bangare na farko da muka yi bayani wa huwa al-khata'u fi dalili wal madlul jami'an kuskure a cikin dalili da abinda dalilin yake nufi haythu yakunu al-ma'na alladhi qasaduhu fasidan ta yanda sun fassara ayat daidai amma kuma ma'anan da suke nufi ba daidai bane kawai dai zaman lafiya malaka ne wala tafsirin salafu salih qura tafsirin ahlus sunnati wal jama'a ka je ka dauka ka rinka fassara mutane shi yafi maka sauki yafi maka dacewa su jarir tabari su ibnu kasir wannan su ne sun ishe ka duka abin da za ka samu Allah ba mu dacewa